أعوذ بالله من الشيط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta wato EKS ko IKS Islam Kitabu Sunna ala fahmi salafis salih muna kuka gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai takin haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yanda ake haɗa ma'anonin nasoshi wanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo wato da juna wannan shine majalisinmu ko zama mu na ɗari da wato saba'in da uku kenan muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil tirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami' al-muslimin littafi na biyu kuma littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi to insha Allah ta'ala muna tafiya ne tare wato da wadannan littattafai mun shiga cikin suratu wato alhajji mun tsaya ne a mas'ala ta wato kenan 615 duk da yake dukkan waɗannan malamai sun kawo wannan mas'ala to insha Allah ta'ala za mu karasa a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid sannan mu shiga cikin wato littafin daf'u ihamil tira muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya mas'alar da zamu tashi akan ta mas'ala ce ta 716 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya aka Allah yace udhina lil ladina yuqatiluna kinan an gane ko yuqatiluna yace ma annahum ma kanu yuqatiluna qabla nuzuli hadhihi al-aya mun ce muna da qira'o'i daban-daban anan kamar yadda darasi ya gabata akwai yuqataluna akwai yuqatiluna to wannan mas'ala za a gina ta ne akan qira'an yuqatiluna ba akan qira'a ta wato Hafs ba da Nafi' da Abu Ja'far da Ibn Amir da suke karantawa yuqataluna akan qira'a yuqatiluna kinan waccan ta jumhur domin ya ce ma a annahum ma kanu yuqatiluna qabla nuzuli hadhihi al-aya bus kasance suna yaƙa ba to kaga ko qira'a ta Nafi' da Abu Ja'far da Ibn Amir da Hafs yuqataluna ana yaƙasu amma qira'a ta jamhur ce yuqatiluna suke mi suke wato yaƙa in an ce jamhur na ana nufin kamar mafi yawancin qurra ga abin da suka karanta kenan ba dole bane sai sunan wani ko sunan wani yana da kyau wani ya hattara da irin wannan magana muke cewa jamhur wata rana sai ka ji wani cikin jamhur wata rana ka ji shi ba cikin jamhur ba malam yace kulna zamu ce ma'anahu abinda ake nufi da shi udhina lil ladina yuriduna an yuqatilu an yi izini ga wanda suke son su yaka to kinan kaga wannan kira an yuqatilu kenan sammahum muqatilin Allah ya kira su masu yaka majazan wato a matsayin majazi kamar da suke ce majazi ake kiransa wasu kuma suka ce a babu majazi sai dai a kira shi uslubun min asalibil lughati al-arabiyya bi itibari ma yaquluna ilayhi wato an hankalta ma i'tibar an hankalta ma ma yaquluna ilayhi abinda za su koma zuwa gare shi kama fil nadha'ir kamar yadda yazo a cikin an-nadha'ir in an ce an-nadha'ir tamka irin waɗannan ayoyin kamar ina da misalai ina fata an fahimce ni wato misali fil nadha'ir kamar an-nadhir an-nadhir tamka an-nadhir kuma da za'un ko abin da ake ce mazadi ba an-nadhir ba da zalun nadhir wato shine wato mai gargadi inda zalun na yace to domin akwai irin shi daban-daban kaga inda annabi nuhu yace wala yalidu illa fajiran kafara kafirai ba za su haifi kowa ba sai fajiri kafiri to kaga lokacin da an haifi yaro ba a ce mishi kafiri a shari'a amma in sun girma su zama to kafirai ina fata an fahimci to irin wannan yana da yawa an gane ko qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wani daga cikin wanda sun kai mafarki da wani annabi yusuf wadanda ya mafasara mafarki ɗaya daga cikin su yace inni arani a'siru khamra naga ina tatsar giya to ai ta giya ba a tatsar ta naga ina tatsar sun kace inabi saboda inabi shine yake tatsawa yanzu giya to amma wanda sun kace inabi inda ake yin giyar da inabi to in ba da inabin ake yin ta ba kenan ya ga ina tatsar abinda ake yin giya da shi har yanzu giya wa ƙuri'a an karanta lillazina yuqataluna ga waɗanda ake yaƙa bi fal bil fath bi fathi ta'i an yi mata un fata yace wala ishkal ala tilkal qira'a babu ishkali akan wannan qira'a shi da wato qira'a ta Hafs ko mu ce riwaya ta Hafs da qira'a ta Nafi' da qira'a ta Abu Ja'far da qira'a ta Ibn Amir wato domin shi Hafs ba qari ibn Rawi ne da shi da Shu'ba sun kai riwaya daga Asim ina fata an fahimce ni to wannan shi dai ne kiran kira'a da tace ana yaƙa su wannan ba matsala amma in ka ce an yi izini ga waɗanda suke yaƙa to nan yuqatiluna ana nufin suna yi a yanzu ko zuwa gaba za su yi domin fi'ili mudari yana nufin yanzu ko zuwa gaba domin yana dukan ma'ana guda biyu to an kira su mayaka kenan in mun ɗauki cewa fi'ili an ka kawo amma mai yin fi'ili ai dole zai zama tomi domin yuqatilu akwai muqatil a cikin shi wanda ya yaki domin ba mallan ya hankalta ma fi'ilin bane zahirin lafazin a'a shi mai yin yakin sunan shi muqatil a larabci yuqatiluna alwawu wato tana da alaka ne da wato shi wato alamar jam'i ce allazina yuqatilun an gane ko don haka alama ce ta jam'i waɗanda suke yaƙa dole sai an samu masu yaƙa to wannan shi ne abin da malin ya kawo kenan an kira su mayaƙa saboda mi saboda za su yi yaƙi zuwa gaba kuma Allah ya san haka kuma ba wanda isa ya hana Allah ya haka to wannan shi ne abin da wato malin ya kawo to yanzu za mu dawo za mu kai ƙarshen wato wannan mas'ala ɗin a cikin wannan littafi domin ya kawo mas'aloli daban-daban a ƙarƙashinta malin ya ce fa'in ƙila idan an ka ce kai faso halistithna ya aka yi istithna'i togewa ko togaciya ta inganta fi ƙaulihi ta'ala a cikin faɗar Allah subhanahu wa ta'ala alladina ukhriju min diyarihim su ne waɗanda aka fitar da su daga cikin gidaddajin su bai gaira haƙƙin ba tare da wani haƙƙi ba illa an yaqulu rabbuna Allah sai ba dan komai sun ce ubangijin mu shine Allah subhanahu wataala to wanga istithna'in wani nau'in istithna'i ne an gane ko illa an yaqulu rabbuna Allah walaula daf'u Allah an-nas ba'dahum bi ba'd akwai qira'a walaula difa'u Allah an-nas ba'dahum bi ba'd nafi' da Abu Ja'far da Yaqub sun karanta walaula difa'u Allah ya an ce daf'u Allah Allah ya tunkudi daga dafa'ali difa'u Allah to nan kuma sai da mun to difa kamar wato su waɗancan kafirai suna kokarin kawo hari kuma Allah subhanahu ta'ala yana mayar musu da martani kenan su suna kare gumakansu Allah kuma yana kare masu imani ina fata an fahimce ni shine difa daga dafa a ne zaman to kamar tunkuɗe ne ya ce ta kowane wuri ana bada kariya ko ko difa Allah saboda kariya dafa a wani lokaci yana nufin ya bada kariya da ƙarfi kenan ya fi dafa'a wato ƙarfin ma'ana sai zaman to an hankalta ma sashe ɗaya ba sashe biyu ba to da haka dai akwai taujihin waɗannan kira'o'i da difa'u da daf'u kuma kai hatara in kaji difa'ullahi nafi da Abu Ja'far da Yaqub لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا امام نافع ده ابو جعفر ده ابن كثير سن كرنتا لهدمت تو انتي هدمت الروسا لهدمت كما ذا الروسا سي زمان تو نان hudimat in an fara rusawa kaɗan kaɗan hudimat za a ci gaba da rusawa abin yayi yawa sai zamanto kira ta farko tana nuna kaza ba zai yi yawa ba daga baya abin zai yawa ko kuma zamanto duk ma'anar su guda hudimat da hudimat ma'anar su ɗaya amma dai fo'ila ya fi ƙarfin abin nan kenan farko hudimat za a rusa hudimat zuwa gaba za a ci gaba da rusawa la hudimat sawami'u za a rusa wato sawami' jam'i ne na wato sauma'a gidajen bauta na abin nan na na kiristoci wa biya'un jam'i ne na bai'a bai'a nan ba irin waccan bai'a ba ta mubaya'a nan bai'a ana nufin wato gidan ibada na wato yahudawa kenan synagogue wa salawatun da kuma wuraren sallah wa masajidu yuzkar fi hasmullahi kathira in an ce salawat wuraren ibada daban-daban wa masajid da kuma na musulmi wuraren wato musulmi suke sallah ko wurin sujada da musulmi almuhimu din nan Allah ya bambanta da su in ba dan da Allah yake tunkuɗe mutane da mutane ba in ba dan da Allah subhanahu wataala yake bada kariya ba to da an rusa wuraren ibada da dama cikin ma Allah na bada kariya ne shi yasa bannan wai ta yi kadan to ina ga in Allah bai bai yabbar mutane sun ka aikata abin da suke so da duniya gaba ɗaya za su tashi ta aiki gashi na an yi makaman nukiliya yan an ce duk makaman da ke bisa doron ƙasa na nukiliya a tada su mutum ne zai sauna bisa doron ƙasa to na kawo waɗannan kira'o'in ne da hudimat don saboda ɗalibin ilimi ya sa akwai kira'o'i daban-daban to amma idan muka zo malam ya ce to kulna za mu ce amsa huwa istithna'un munqati' istithna'i ne munqati' in an ce munqati' shine yankakke wanda bai da alaka da abin da ya gabata taqdiruhu yadda za a kaddara shi lakin ukhriju bi qawlihim sai dai an fitar da su don saboda sun ce rabbunallah ubangijinmu shine Allah domin an ce ukhriju min diyarihim an fitar da su daga cikin gidajen su bi ghairi haqqin ba tare da wani haƙi ba to ai bai daga cikin haƙƙin da za a fitar da mutum daga cikin gidansa dan ya ce wato rabbun Allah kidan bai daga cikin haƙƙi babu wani haƙƙi da zai baka izinin ka fitar da mutum daga cikin gidansa in ya ce rabbi Allah to kaga sai zama to istitna'i ne munqati kuma muna faɗa yadda za a bambanta wa tsakankanin su da munqati da muttasil in an ce muttasil shine yana da alaka da jinsin abin da ya gabata ja alqawmu illa zaidan to kaga zaidun min alqawmi ne domin shi zaidun mutum ne mutane sun zo banda zaidu to ai zaidun mutum ne amma an ka ce ja alqawmu illa himaran mutane sun zo banda jakki to ai shi jakki ne daga cikin mutane to istitna'i ne munqati dan mu gane to kenan shi haƙƙin nan idan mutum ya ce rabbun Allah ubangiji na shine Allah bai daga cikin haƙƙin da zai a fitar da shi daga cikin gida kenan wannan sai zamanto istitna'i ne munqati athani amsa na biyu annahu bi manzilati qawli sha'ir a shina tamkar magana sha'ir kamar yadda sha'ir ya ce to yace sha'ir duk wani sha'iri mai waƙe na duniya zai shiga ciki kuma ba mai waƙa ba mai waƙa daban mai waƙe daban mai waƙa shine wanda zai sa abin kiɗa ya kaɗa mai waƙe shi ko bai sa abin kiɗa zai ne da bakinsa ya rera waƙe to amma in bai sa abin kiɗa ba to kawai za a hankalta mashin abin da ya faɗa bai saba mashari'a ba shikenan in kuma ya saba mashari'a to ba za a yi aiki da shi ba kar a cakuɗa tsakankanin su malam yace wala aiba fihim ba su da wani aibi ghaira anna suyufahum inji sha'ir sai dai aibin su bihinna fululun suna da wato garje garje min qira'il kata'ibi saboda qira yawan bugun alkata'ib ko kai hari ga alkata'ib jam'in na katiba na wato yaki rundunar yaki saboda yawan bugun da suke ma rundunai suke ma runduna hari hatta ko su ya zamanto yayi garje garje ya dallashe to kaga wannan ko ai ba aibi bane tunda wannan yana nuna jarumta to kenan kamar nan Allah yana son ya nuna cewa misali ba su da wani aibi bi gairi haƙƙin illa an yaqulu rabbuna Allah dan kawai sun ce ubangiji su shine Allah shi sa an ka fitar da su to wani nafi suka yi to kaga ashe idan mai wa'azi yayi wa'azi an ce a'a an kama shi wani ya ce karan bani na gare shi a ba laifi bane wani lokacin ya faɗi abin da Allah ya ce ne amma shedan ya zo ga waɗansu sun ce waɗannan mutane ya kamata a ƙare da su malin yace taqdiruhu yadda zamu kaddara bayanin wannan sha'ir in kana fihim aibun in dai akwai aibi to fa huwa hadha wannan shine aibin walaisa bi aibin ko ba aibi bane fala yakunu hadha fihim aiban kuma wannan ba zai mutu aibi gare su ba domin jarumta ta yaki musamman yaki don tabbatar da gaskiya da yakar zalunci wato wannan aiba aibi bane ina fata an fahimce ni to wannan shi dai ne wato kamar abin da cikin ilimin balaga suke cewa ta'kidul madah bima yushbihu dham da ta'kidul dham bima yushbihu madah akwai shi kwarai da gaske cikin littattafai dalibin ilimi ya koma can wato ya ƙara ganin yadda an kai bayani mas'ala ta gaba mas'ala ta 718 malam yace fa in qila idan aka ce ayyu minnatin alal mu'minina wace ni'ima ce a akwai ga muminai fi hifzis sawami'i idan suka kiyaye as-sawami' wuraren ibada na yahudawa jam'i na sauma'a wal bi'a da kuma jam'i na bai'a gidajen bauta alkana'is kenan gidajen bauta na kristoci coci coci ko iglis iglis was salawat da kuma as-salawat wuraren da ake sallah makanu salawat kenan domin sallah ba ita bace yake zancen tsarewa ai alkana'is wato alkana'is coci coci anil hadmi an gane ko wato daga wace ni'ima ga wato hifzul mu'mini da mu'minne sun ka tsare suka kare waɗannan ababen anil hadmi daga arguza su kenan hifzun anil hadmi mu'minne sun kare daga arguza su to wace ni'ima akwai cikin wannan hatta imtanna alaihim bidhalika har Allah ya nuna ni'imar da wato yayi musu akan haka fi qaulihi ta'ala inda Allah ya ce walau la taf'ullahi an-nas ba'dahum bi ba'd in ba da Allah yake tunkuɗe mutane sashen su da sashi ba qulna za mu ce alminnatu fi dalika ni'imar da akwai cikin wannan annas sawami'a jam'i na sauma'a wato su gidajen ibada na yahudawa walbiya da kuma gidajen ibada na wato abin nan kristoci albiya jam'i na bai'a ko gidajen ibada na mutanen da suke wato masu yankewa don ibada kama abinda wato ake kira wurin halwa mutum da wurin da mutum zai keɓe don ibada wal kana'is da kuma kanisoshi jam'i ne na kanisa coci coci an gane ko fi haramil muslimina waɗanda suke cikin hurumin musulmi wa hirasatihim da tsaron su wa hifzihim da kuma tsaron musulmi li anna ahlaha dhimmatul lil muslimin domin ma'abuta waɗannan wuraren suna cikin kariyar musulmi wannan abinda ake nufi wuraren ibada waɗanda suke na kafirai ne waɗanda ke cikin amana ko alkawali na musulmi to sai ko da suna cikin kasashen musulmi ne su kafirin koko suna cikin kasashen su amma akwai alkawali tsakankanin su da musulmi na rashin yaki misali to waɗannan mutane suke cikin dimmatul musulmi ne suke cikin alkawalin musulmi ma'ana suna cikin kasashen musulmai to ba a taɓa kayan su ba to kinan wannan kuma kaga ya nuna sharaf na musulunci na mutunta wato su ka'idodin da musulunci ya shar'anta da kuma abubuwan da aka shar'anta tsakanin su kenan sai zama to ana nuna maka cewa addinin musulunci ba addini ne tursasa mutane ba domin an san ko an tursasa ka in baka yi imani ba za ka yi imani ba الثاني نبي أن المراد به abinda ake nufi lahuddimat ko lahuddimat a wata kira a kenan lahuddimat sawami'u wa biya'un fi zamanin isa sai sun kasa sallallahu alaihi wasallam an gane ko alaihi wa ala nabiyina afdalu salatu wa atammu taslim to nan in ba dan da Allah subhanahu wataala ba yake ba da kariya to lahuddimat sawami'u da an rusa gidaje na ibada na yahudawa wa biya'un da gidaje na ibada na kiristoci kenan coci-coci fi zamanin isa a cikin zamanin annabi isa an gane ko wa salawatun da kuma salawat na ana nufin salawat sun kace ai kana'is fi zamanin Musa kenan nan su su fassara salawat wuraren sallah na wato abin da zamanin annabi Musa dan a bambanta ne tsakankanin su wa masajidu da kuma sallatai fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sun kace to falimtinanu nan wagga nuna ni'ima da Allah yayi gorantawa da aka yi ala ahlil adiyan salasa ya shafi ma'abuta addinai guda uku an gane ko la alal mu'minina khassatan ba ya shafi wato muminai ba gaba daya to ne ya kamata a ce ala ahalil ash-shara'i akan ma'abuta shari'a domin addinin Allah ɗaya ne amma shari'o'in ne suka bambanta to amma za ku ga ana yawan cewa addini addini addinin Musa shine addinin Annabi Musa shine addinin musulunci wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin addinin Annabi Isa shine addinin musulunci فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله قال باب آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون الدين النبي يوسف مسلم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الدين النبي نوح شيني الدين المسلم شي واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنذرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين الدين النبي إبراهيم شيني مسلم شي إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين سننكم التي ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما wa ma kana minal mushrikin addinin annabi Sulaiman musulunci إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين كما قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين الدين النبي يعقوب دعاء سشيني مسلمتي أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون الدين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شيني مسلمتي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إن الدين عند الله al-islam ga sunan dai dalilai da suke nuna addini guda ne shine akida ta musulunci akida tauhidi amma shari'o'i ne suka bambanta da haka ya kamata ɗaliban ilimi su yi hatara da wannan shubha da ake kawo wajen religion compare a ce al-adiyan al samawiyya ba wani addini kuma ba an ka ce as-samawiyya ba ana nufin sama tana da wani addini ba a'a waɗanda aka saukar da littafi daga sama ya zo daga wajen Allah da wani in ka ce adiyan samawiyya samawiyya sai ce kai mushriki ne والله تعالى أعلم أي الأديان التي نزلت كتبها من السماء to shine abin da ake nufi to wannan shine abin da malam ya kawo kinan da an kace la huddin wat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajidun yuzkaru fiha ismullahi kathira ko ya zamanto ana nufin tun zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kafirin da suke amana da mu su ne waɗanda aka kiyaye musu nasu ko ko a'a zamanin annabi Isa an ba da kariya zamanin annabi Musa Allah ya ba da kariya zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ba da kariya ga wuraren da ake bauta musu kinan sai zamanto kowanne wato zamanin ya bambanta amma ko ne an bashi nashi ko ya zamanto a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma kafirin da suke ciki su ne an ka ba kariya don a nuna irin wato mutunci irin na musulunci da kuma cika sharuɗa to wannan shi ne ni'imar da ke ciki kenan shi yasa an kai wato nuna wato imtina domin in har ana yin shirka a cikin wurin bautar yahudawa a ce uzairu dan Allah ne wa qalat yahudu uzairu ibn Allah har in ana yin shirka ga Allah a ce wato Yesu almasihu dan Allah ne kuma Allah ne to kaga tsare waɗannan wuraren ai babu ni'ima gare shi ga musulmai to amma a lokacin da annabi Musa ya zo da wato musulunci an gane ko yahuda suke akan addini na gaskiya to waɗannan da suke ibada wurare ne na addinin musulunci lokacin da annabi isa ya zo da addinin musulunci wannan lokacin kafin su sa shirka a wurin ibada su wurin ibada ne na gaskiya an gane ko to sannan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo zamanin shi shi kuma addini ne dama ya zo da shari'a da za ta suke waɗancan amma tauhidi ɗaya ne amma in muka ce a duk a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi to sai a ce a'a nasu na ƙarya ne kuma ana saba ma Allah amma idan akwai alƙawari suna cikin zimma tamu to wannan dan ya nuna musulunci yana mutunta kowane mutum yana mutunta sharuɗansa ba tilastar da kai ake son aibato ta nan ne ni'imar take ina fatan yan uwa za su iya fahimtar ba gurguje abin da shi yasa malam ya kawo wannan mas'ala wallahu ta'ala a'lam to wannan shiri ne abin da malam ya kawo karkashin waɗannan ayoyi shi yasa sai da bari sai da ni kare su sannan kuma za mu dawo cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab malam yake cewa a mas'ala ta 117 a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab أذن للذين يقاتلون كنا قوله تعالى فتر الله سبحانه وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا mun ce wato uzina wato abin nan imamu nafi' da imamu wato abu ja'far da imamu abu amr ibn al'ala da imamu yaqub da imamu asir suka karanta da uzina an yi izini sauran qurra sun karanta azina Allah ya yi izini lilladina yuqataluna an gane ko hafs da kuma nafi da abu ja'far da ibn amir suka karanta yuqataluna waɗanda ake yaƙa sauran kuma sun karanta yuqatiluna bi annahum zulimu domin su an zalunce su kina an yi izini ko Allah ya yi izini ga waɗanda ake yaƙa ko waɗanda suke yaƙa domin an zalunce su kenan yaƙin da suke yi an yaƙe su ne an zalunce su sai Allah ya musu izini kenan sun zamanto masu yaƙi malam yace hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai daraja ta dullu tana nuna ala anna qital al-kuffari yaƙar kafirai ma'zunun fihi abu ne wanda an yi izini la wajibun ba wajibi bace kenan yin izini daban wajabtawa daban malam yace to waqad ja'at ayatun wasu ayoyi sun zo tadullu ala wujubihi wanda suke nuna ya karkafirai ma tilas ne abu ne wanda yake wajibi ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wata'ala fa idan salakha al-ashhurul hurum idan watanni masu alfarma suka wuce suka shude faqtulul mushrikina ku yaki mushrikai suratu tauba aya ta biyar wa qaulihi da fadar Allah wa qatilul mushrikina kaffatan ku yaki mushrikai ko wa qatilul mushrikina kaffa in zaka tsaya ku yaki mushrikai gaba daya aya 36 a cikin suratul tauba ila ghairi zalika min al-ayat har zuwa wadannan wadannan ayoyin da suke bayyana irin wannan ma'ana malin yace to wal jawabu zahirun amsa zahiri take sai mu ce to ga mallan tana zahiri ga wani kuma ba zahiri bane wa huwa shi annahu udhina fihi an yi idini ga yaki awwalan a farko min ghairi ijabin ba tare da Allah ya wajabta ba thumma ujiba sannan Allah ya wajabta shi ko aka wajabta shi kuma wa zai wajabta shi Allah kenan ba'da zalika bayan haka kama ta qaddama fi suratul baqara kama yadda ya gabata a cikin suratul baqara mai taqiqin wannan littafi yace kadibi mas'ala ta talatin a cikin wannan littafi kina kadiba cikin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab mas'ala ta talatin wannan tab'a da take an hannuna mai tahqiqi na Ahmad Muhammad eh Muhammad Badawi ta kursiyul Qur'an al-Karim na wato Jami'atin Malik Saud an gare ko na kursi Malik Abdullah malam yace to waya dullu li hada abinda yake nuna wannan ma qala ibn abbas abinda ibn abbas ya fada wa urwa ibn zubair da urwa dan zubair wa zaid ibn aslam da zaid dan aslam wa muqatil bin hayyan da muqatil dan hayyan wa qatada da qatada wa mujahid da mujahid wa dhahhak da malam dhahhak wa ghairu wahid da wani su kama da qalahu anhum ibn kathir kama yadda ibn kathir ya ruwaito ga waɗannan malamai wa ghairuhu da wani sa waɗanda suka ruwaito wannan min anna ayata tare da cewa ita aya ta udhina lil ladina yuqataluna an yi umarni ga waɗanda ake yaƙa hiya awwalu ayatin nazalat fil jihad ita ce aya ta farko da ta sauka game da sha'anin jihadi ba aya ta farko da ta sauka a cikin alqur'ani ba game da al'amarin jihadi al-awwaliyya al-muqayyada an gane ko la al-mutlaqa malam yace to wal ilmu inda Allah ta'ala ilmi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala dan haka kaga ilimi yana da magabata ilimi yana da tsari ba abu ne wanda kawai zaka zo ka faɗi wata magana kawai yadda kake so gashi malam ya kawo maganganu magabata wanda suka gabata cikin wannan magana kenan yana da kyau kawai ka ɗauki ilimi kawai kai ta faɗin magana babu wasu dalilai kuma in ka ce zaka faɗi magana dole sai ka koma abin da magabata domin kafin kai an riga an yi ma ilimi wato hidima Allah ya kyauta to wannan shine dai karshen wannan mas'ala da malam ya kawo kuma ba dole ba sai mun tsawaita bayani din da ba ta taba bijirwa a cikin wancan littafi na wato as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi yanzu za mu dawo cikin abin nan za mu dawo cikin littafin wato as'ilatul qur'anil majid a mas'ala ta 719 domin ita ce take akan jerin ayoyi malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya aka yi Allah yace wa kuzziba Musa an qaryata annabi Musa suratul hajj aya ta 44 walam yaqul Allah bai ce ba wa qaumu Musa da mutanen annabi Musa kama qala Allah ta'ala fi ma qabla kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a mutanen da suka gabata domin kafin wannan aya an faɗi wannan fi ma qablahu domin Allah ya ce wa in yukadhibuka faqad kazzabat qablahum qaumu nuhin wa adun wa thamud wa qaumu ibrahima wa qaumu lut wa ashabu madyana mun kun yace wa kazzaba qaumu Musa sai ce wa kuzziba Musa to me yasa sai aka bambanta waɗancan an faɗi mutanen sun karyata su malam yace kulna zamu ce li anna Musa alaihi salam domin shi annabi Musa alaihi salam ma kadzabahu qaumuhu banu Isra'il ba mutanen shi bane suka ƙaryata shi su banu Isra'ila wa inna ma kadzabahu ghairu qaumihi waɗanda suka ƙaryata shi ba mutanen sa bane wa humul qibt su ne qibtawa mutanen Fir'auna an gane ko shi yasa sai an ka bambanta athani na biyu an yakuna tankiru abin da yasa an ka kawo abu na kira shine at-tankiru wal ibhamu an ka buyi littafhimi don a nuna kambamawa a kambama wata azimi a girmama ka annahu qala ta'ala kamar dai Allah ya ce ba'da ma zakara takzibu kullu qaumin bayan ya ambaci karyatawa kowace al'umma rasulahum manzonsu kenan ba'da ma zakara takziba kull kull takziba kulli qaumin rasulahum bayan Allah ya ambaci kowace al'umma da ta gabata irin wanda sun karyatar da annabawansu wa kazzaba Musa aidan wa kuzziba Musa aidan an karyatar da annabi Musa kuma ma'awuduhi ayatihi tare da wato ayoyinsa sun bayyana a fili wa izami mu'jizatihi tare da girman mu'jizar da aka bashi fa ma zannuka bi ghairihi to me zatonka da waninsa domin shi ayoyinsa gashi nan irin waɗanda ma suna ai halakar da mutum ne sa macijiya ai tana ai halakar da fir'auna to amma tare da wuduhin ta amma kuma sai ya kiya sabanin waɗansu annaba sai ka iske ma ba a ba su wata mu'jiza ba da take ba da tsoro to shine abin da malam ya kawo to abin da zan kara karkashin wannan matsala shine da inda ya ce athani an yakuna tankiru wal ibha nan da anka ce at-tankiru to ai babu suna na kira wanda bai da alif wallam domin anka ce rajulun shine na kira misali to ai nan babu suna wa kuzziba Musa babu wani na kira sannan kuma wal ibham boyewa to mine ne anka boye to kaga nan wani dalibi yaji an ce an tankiru sai yazo ya ce to alif wallam suna mai alif wallam shi anan bai ga alif wallam ba kiran malam ya tabka banna a'a nan abinda ake nuhi at-tankiru da al-ibham shine ba a kawo fa'ili ba an ɓoye fa'ilin an gane ko an ɓoye wanda ya aikata aikin kenan waɗanda suka kare ta annabi Musa shine Fir'auna da mutanensa an gane ko to sai ba a kawo su ba to shine na ake nufi da at-tankir ma'ana an ɓoye domin na kira shine kamar abinda an ɓoye shi ba a tantance shi ba kenan ba a kawo su ba an ka tantance su anan an ka ce su ne sun ka karyatar da wato abin nan annabi Musa duk da yake tana wani wuri a ce Fir'auna da mutanensa sun karyatar da annabi Musa amma a nan sai an ka kawo shi wato mubham ko kuma wajen malaman balaga ce an canza ba a kawo su bane saboda sanannu ne a cikin waɗansu ayoyi an gane ko ka'ida ta malaman tafsiri abinda aka wato tafsirul qur'an bil qur'an da tafsirul mawdu'i abinda ba a faɗa ba can a can an faɗe shi ko abinda aka kawo shi a dunkule anan ko a jumlace can kuma an fayyace shi to kinan sai ka dubi irin wannan alaka kai bayanin ayoyin alqur'ani ko kuma a ce a Allah bai faɗi fir'auna ba ma saboda irin ta'addancin da fir'auna yayi na cewa shi ubangiji ne shi Allah ne har ma bai cancanci ba ma sai an faɗi sunan shi in ma an faɗa can wani wuri don saboda a faɗa dan a faɗi irin banar da aikata nan kuma ba ma komai bane shi ba sai ma an faɗi an bace sunansa ba akwai ne taujihi da malaman balaga suke yi daban-daban karkashin irin waɗannan ayoyi to wannan ita ce dai ayar da wato malin ya kawo sai mu je zuwa ga mas'ala ta gaba dukkan malaman sun kawo ta mas'ala ta 40 ta ayat 46 to da haka sai mu ƙara wato mu fara da littafin da muke ciki a mas'ala ta 720 malin yace fa in qila idan aka ce ma fa'idatu qawlihi ta'ala menene fa'idar fadar Allah subhanahu wata'ala inda Allah ya ce fa innaha la ta'mal absar wato idanu ba su ne suke makamta ba hakikanin makamta walakin ta'mal qulubul lati fi sudur sai dai zukatan da tunda shi malam ya kawo walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ni ne fara karanta ayar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur sai dai wato zukatan da ke cikin kirazza ko kirji kirji kenan su ne suke wato abin nan makamta to yasa an ka kawo fi sudur kulna za mu ce fa'idatuhu abinda a fa'idar shi al-mubalaghatu fi ta'kid akai matuƙa wajen karfafa magana kama fi qaulihi ta'ala kama fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala ta'irin yatiru bi janahihi inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umun amsalukum babu wata dabba take tafiya a bisa doron kasa wala ta'irin ko tsuntsu yatiru wanda yake fira sai ce bi janahihi da fikafikansa ai babu tsuntsun da bai tashi yayin fira in ba da fikafikansa ba to dan haka dai nan sai zaman tunan ta'kidi na akai sannan kuma dan an san dama gabar da ke yin fira ai ita ce wato fikafikai wa qawlihi ta'ala da irin fadar Allah subhanahu wa ta'ala yaquluna bi alsinatihim a cikin suratul fath aya ta 11 ko bi afwahihim aw dan surare suna fada da bakin su ko ko suna fada da halshen su to halshe ai sashe ne na baki domin mi suna fada maganar da bata kai zuci ba dan adam ya fada ne amma bai yi imani da ita ba sai Allah ya ce bi alsinatihim ko bi afwahihim dama an san ku ba a iya magana in ba da baki ba kuma ba za a iya magana ba in ba da halshe ba wama ashbaha zalika da abin da ya kama da haka to da an ka ce alqulubul lati fi suduri ai ba a samun zuciya can cikin karkashin cikin dan adam an san cikin kirjin dan adam ne ake samun ta sai zaman to ta'kidi na akai athani abu nabiyu anna alqalba ita zuciya huna yusta'malu bi ma'anal aql ana amfani da zuci amfani da kalima ta alqalbu hankali alqalbu zuciya huna anan yusta'mal an yi amfani da ita bi ma'anal aql ana nufin hankali an gane ko wa minhu qawluhu ta'ala yana daga cikin irin wannan fadar Allah subhanahu wa ta'ala inna fi zalika la dhikra a cikin wannan bayanin kenan da an kai la dhikra akwai abin tunatarwa liman kana lahu qalbun ga wanda yake yana kasance ya kasance yana da qalbun zuciya an gane ko suratul qaf aya ta 37 amma ai aqlun ana nufin wanda yana da hankali ba zuciya ba dan babu dan adam wanda baya da zuciya malam yace fi ahadi qawlaini amma a ɗaya daga cikin maganganun da su malamai suka yi wasu sun ce liman kana lahu qalbun ga wanda yake da zuciya liman kana lahu qalbun ga wanda yana da hankali wasu sun ce hankali sun ce zuciya fa kana taqyidu to shi taqyidin da an kai an gane ko da an kai taqyidi yace ihtirazan dan ayi kariya ne ihtiraza dan a kiyaye ala qawli man za'ama akan wanda ya riya cewa annal aqla fi ra'si cewa hankali yana cikin mi yana cikin kai an gane ko domin waɗansu sun ce hankali yana cikin kwakwalwa yana cikin kai wasu ka ce a'a hankali yana cikin mi yana cikin wato zuciya to amma zan ce mafi inganci da hankali da ilimi duk suna cikin zuciya ba suna cikin kwakwalwa ba an gane ko kuma wannan nasoshi na alkur'ani haka sun ka tabbatas amma cewa waɗansu suka ce a hankali yana cikin kwalwa baya cikin zuciya wannan kuskure ne ya saba alkur'ani waɗansu suka ce hankali yana cikin zuciya wasu kuma suka ce a hankali yana cikin zuciya amma cikin kwakwalwa akwai abin da ke taimaka ma zuciya to wannan babu matsala dama an san gabbai suna taimaka ma juna amma dai cewa hankali yana cikin kwakwalwa baya cikin zuciya wannan kuskure na dan Allah subhanahu wataala ya ce afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha ba za su yi tafiya ba bisa doron kasa inji Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti a cikin Adwa'ul Bayan yake cewa Allah ya ce fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha sai su zamanto suna da qulubu zukata ya'qiluna biha wanda suke hankalta da su kaga ana an danganta aikin gaba ne zuwa ga abin da take yi sai a ce famun yatakallamu bihi udhunun yasma'u biha an gane ko anfun yashummu bihi jildun yalmasu biha ina fatan ana fahimta ta ainun yara biha amma ba a cewa kuma misali ainun ya'kulu biha sai dai wajen wani balaga a ce an to an saba a maunin amma sai ce qulubun ya'qiluna biha zukata da suke hankalta da su tunda an ka danganta fi'ilin zuwa ga gaba to na aikin ta ne to sannan kuma yana nuna cewa hankali na cikin zuciya kuma hankali ilimi yana cikin zuciya shi yasa Allah ce alqur'ani bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm shi alqur'ani ayoyi ne bayyananni suna cikin zukata sudur jam'i na as-sadr kirji kenan saboda zuciya a cikin kirjin take sai an kai amfani an ce kirji amma ana nufin abin da yake cikin kirji an gane utlika shay wa urida ma yahillu fihi abin da yake cikin kirjin shine abin da ake nufi to dan haka malam yace to nan liman kana lahu qalbun gonda yake da hankali ana nufin zuciya zuciya ake nufi domin hankalin cikin zuciyar yake to sai an kace zuciyar domin ana nufin hankalin yana cikin ta kenan shine abin da ake nufi to wannan shine ne abin da malam ya kawo alqulubul latifi sudur ko ya zamanto wato ta'kidi na an gane ko ko ya zamanto cewa na an ce alqulubul latifi sudur dan saboda kakka sa tsammanin ka tafi cewa waɗanda sun ce hankali yana cikin kai kenan hankalin da ke cikin kai a'a sai an ka ce zuciya hankali wanda ke cikin zuciya dan ka gane cewa hakikatan wato zuciya cikin kirji take kuma hankalin ba tare da ita yake azance mafi inganci wanda kuma malamai sun ka faɗa wallahu ta'ala alam kuma ma shine ma daidai don shine dace da alqur'ani duk abin da ya saba mu alqur'ani mu ba mu tare da shi sai dai mu ce a'a kwakwalwa tana iya taimaka mu zuciya wajen aiki dan da ba ai jiki yana sashen shi yana amfanuwa da sashi ne kamar yadda al'umma sashen ta ne yana amfanuwa da sashi kuma yana amfanin sashi haka ne ya kamata ya zama to sai dai cutarwa wannan bai dace a ce wata gaba ta cutar da wata gaba ba haka ne kuma bai dace wani mutum ba cikin al'umma ya zama to sanadiyyar ruguza al'umma ya zama to sanadiyyar cutar da sashen al'umma kamar yadda kasashen musulmai mafi yawanci da kuma kasashen larabawa da na afirka suke a halin da muke ciki kuma na jiran mu samu cigaba ba za a taɓa samun cigaba da irin waɗannan ɗabi'o'i to yan uwa musulmi wannan shine abin da malam ya kawo karkashin wannan mas'ala ta abin nan sai mu dawo cikin littafin wato daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab shi ma ya kawo karkashin wannan aya sai dai muga shi ma abin da ya kawo a mas'ala ta 118 a cikin littafin daf'o'i hamil ittirab an ayatul kitab malin yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa innaha la ta'mal absar haqiqa wato idanu ko mu ce gannai ba su ne suke makamta ba walakin ta'mal qulubul lati fi sudur sai dai zukatan da ke cikin kirazza ko mu ce suke cikin kirji kirji su ne suke makamta malam yace zahiru hadhihi al-aya zahirin wannan aya annal absar la ta'ma ido ba sa makamta yace wa qad ja'at ayatun ukhra wasu ayoyi sun zo daban-daban ta dullu ala amal absar wanda suke nuna cewa idanu suna makamta ido suna makamta ka qaulihi kamar fadar Allah ulaika alladhina la'anahumullah wadannan su ne Allah ya la'ance su fa asammahum Allah ya kurumtar da su wa a'ma absarahum Allah ya makamtar da ganin su kaga wannan ya nuna cewa ashe gani yana makamta suratu muhammad ayata 23 waka qaulihi kuma kamar fadar Allah subhanahu wata'ala laisa alal a'ma harajun babu laifi akan makahu kaga makahu kuma ya nuna cewa wanda bai da ido ne shine abin da ake so a ce suratul nuri aya ta 61 akwai irin wannan aya da kuma suratul fathi akwai kuma wato aya ta 17 sannan kuma cikin sai an yi hattara wajen masu harda alqur'ani laisa alal a'ma a cikin suratul tauba akwai laisa alal du'afa'i wala alal marda shi can laisa alal du'afa'ina wal jawabu amsa anna at-tamyiz bayna al-haqqi wal batil rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya da ƙarya wa bayna ad-darri wan nafi' da abin da yake da amfani da abin da baya da amfani wa bayna al-qabihi wal hasani da abin da yake mummuna da mai kyau lamma kana kulluhu bil basairi duk waɗannan abubuwan da aka jera an gane ko guda shida kenan sun kasance ne bil basairi da basira jam'i na al-basira sai a ce basair da basira ta hankali labil absari ba da ido ba domin makaho sai ya zamanto musulmi ga mutum mai ido kuru-kuru kuma kafiri ne kidan kaga ashe da basirar zuci ake zance sara al'amal haqiqi sai ya kasance al'ama makamta al haqiqi ta haqiqa mai muni huwa amal basair shine makamta ta zuciya la amal absar ba makamta ta ido ba sai ka iske mutum hafizin alqur'ani amma makaho ne bai da ido ka iske mutum ya shekara 60 ya bi duniya ya yawo biya rikice karatun sallama bai iya ba to kaga ashe wannan da bai da idon dan tabbas ta fuskar ido yana da rashin lafiya amma ta fuskar zuciya yayi nisa ala tara mali yace baka gani ba cewa anna sihhatal ainaini wato lafiyar ido biyu la tufidu ba sa amfanin dan adam ma'a adabil aqli in bai hankal ba in bai da hankali na ana nufin mi hankali na shari'a ba wancan hankali ba na duniya kama huwa daruriyun ma da ce kama abun da yake sananne ga kowa bai bukata sai an yi jayayya shine daruriyun wa qawluhu fadar Allah fa asammahum Allah ya kurumtar da su wa a'ma absarahum Allah ya makamtar da ganin su suratu Muhammad aya ta 23 yani basairahum an gane ko ana nufin basirar su wanda suke hankalta da ita aw a'ma absarahum anil haqqi ko ko Allah ya makamtar da idan idon su daga ganin gaskiya ga halitta ta Allah sai suke babu Allah sai na cirki sai transform wa in ra'at ghayrahu ko da ko idanunsu suna ganin komai sun san yadda ake idonsu suna ganin kyamara suna ganin TV suna ganin suna kallon kwamfutoci su san yadda ake hada kaza da kaza amma da an ce Allah sai ce a su gusai da wani abu akwai wani abu Allah ba kaga basiru su ta bace ga halittu nan suna nuna kowane akwai tana nuna akwai Allah subhanahu wataala wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu alwahid cikin komai akwai aya da take nuna akwai Allah duk halitta Allah in ka kalle ta nuna akwai Allah amma ina su kuma suna can suna hayaniya suna cewa babu Allah kuma ana cewa suna da ilimi to kaga aiko ilimin su bai amfani su ba wannan ba ilimi bane jahilci ne Allah ya mu da tsari mafi jahilin jahilai a duniya shige wanda bai da akwai Allah ba ko da ko ya samu certificate na duniya kowane iri ake bukata wannan kuma shi ne abin da ya kamata mu gane to sai mas'alan mu wato ta gaba kenan wato a aya ta 47 har yanzu ne za mu tashi a cikin littafin dafo'i hamilin tsira a kan shi za mu ɗora kenan a matsala ta 119 malin ya ce ƙauruhu ta'ala faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa inna yau mana inda rabbika lalle yi ne a wajen ubangijinka ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na al'idafa lit tashrif an yi idafa ne don a nuna girmamawa zuwa gare shi da ɗaukaka domin Allah ubangijin kowa da kowa ne ka alfi sanatin min mata uddun kamar shekara dubu ne da kuke lissafawa qira'ata wato ibnu kathir da kuma hamza da kisa'i da khalaf ka alfi sanatin min ma ya'udduna kamar shekara dubu na abin da suke lissafawa kenan sai da manto khitabul ghaiba ne idan kuma ta'uddun khitab ne wato na abin al-hudur malin yace to hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai daraja tadullu tana nuna ala anna miqdar al-yawm inda Allah gurgudun yini a wajen Allah alfu sanatin shekara dubu ne wa kadhalika qawluhu ta'ala kuma kamar haka fadar Allah subhanahu wa ta'ala yudabbiru al'amra min as-sama'i ila al-ardi Allah yake tafiyar da al'amura daga sama zuwa ƙasa ko kuma al'amur jinsin al'amura gaba daya Allah yake gudanar da su min as-sama'i daga sama ila al-ardi har zuwa ga ƙasa thumma ya'ruju ilayhi sannan kuma zai tashi zuwa gare shi daga ƙasa kenan abinda an ka aikata fi yawmin a cikin wani yini kana miqdaruhu gurgudunsa alfa sanatin mimma ta'udun shekara dubu da kuke lissafi kiran nan kaga dai shekara dubu dubu ka alfi sanatin mimma ta'udun kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun shi ma dubu shekara dubu dubu kenan wannan aya da muka karanta kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun suratu sajada aya ta biyar malam yace to waqad ja'at tazo ayatun ukhra wata aya tadullu ala khilafi dhalika wanda take nuna sabanin haka هي قوله تعالى itace fadar Allah subhanahu wataala fi surati sa'ala sa'il a cikin surata sa'ala sa'il kenan suratul ma'arish ta'arujul mala'ikatu mala'iku suna tashi su tafi ilaihi war ruhu da mala'ika jibrilu to nan da anka ce ta'aruju asalin al'uruj shine abin da ke tafiya yana tafiya a karkace laysa alal a'ma harjun wala alal a'ruj da wannan ne ake nuna mu'jiza ta alqur'ani ashe duk abin da zai tashi sama zai tashi ne ta fuskar karkata ba zai tashi kai tsaye ba kagani ta'arujul mala'ikatu mala'iku suna tafiya war ruhu da kuma mala'iku mala'ika jibrilu to kuma an ce mala'iku an ce mala'ika jibrilu saboda shi na da wani daraja aka kebance shi to ilaihi zuwa ga Allah fi yaumin a cikin wani ni kana bi qadaruhu 50 alf sana gurgudun gurgudun sa tsawon shekara 50 suratul ma'arij aya ta 4 to ya za mu yi da wannan malam yace to ilam ka sani anna aba ubaida aba ubaida rawaya yi riwaya an isma'il bin ibrahim daga isma'il dan ibrahim an ayyub zuwa ga ayyub an ibn abi mulaika daga abi mulaika annahu hadara kullum min ibn abbas cewa ibn abbas ya halara wato abin nan hadara kullum min ibn abbas wa sa'id ibn al-musayyib an gane ko da abdullahi ibn abbas da sa'id ibn musayyib sun halarta su ila an hadhihi al-aya an tambaye shi kan wannan aya falam yadri ma yaqulu fiha bai san abin da zai ce ba wa yaqulu la adri yana cewa ban sani ba ban sani ba kina an yi riwaya cewa an tambaye Ibn Abbas ce bai sani ba cewa bai sani ba tana yiwa saboda wannan lokacin bai tantance ba amsar da zai bayar ko kuma bai sani ba saboda ya gane mutumin da ya zo mutumin banza ne ba tambaya ce ta neman sani ba tambaya ce ta neman kure malami to mai tahqiqin wannan littafi Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Badawi wato Muhammad ai Ahmad bin Muhammad Muhammad Badawi a wannan taba'a da take tare da ita kursiyu Malik Abdullah ta kursiyul Qur'an al-Karim wa ulumihi ta Jami'at Malik Saud an gane ko kursiyu ne da Malik Abdullah yace lam ajid fil mutahi min kutubi Abi Ubaidata Ma'mar bin al-Musanna lam ajidhu wanga labari da malin ya bayar ban same shi ba fil mutahi ga abin da ni kai gare shi daga itaha ne abin da an ka bani iko ni kai gare shi min kutub abi ubaida da cikin littafin abi ubaida ma'amar bin musanna wala allahu yace a a tana yiwa taharrafa an abi ubaid kenan marmakon tahrifun ne kenan an kauce ne daga abi ubaid sai an kace abi ubaida ya'ani alqasim bin sallam qasim dan sallam faqad akhrajahu abu wato ubaid abu ubaid ba abu ubaida ba fi fada'il alquran a cikin littafin fada'il alquran an isma'il bin ibrahim بن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن قول عن يوم كان مقداره ألف سنة سورة السجدة آية تبير فقال ابن عباس فما يوم كان مقداره ألف سنة فقال الرجل فقال ابن عباس فما يوم كان مقداره ألف سنة قال الرجل إنما سألتك kenan da ya tambayi ibn Abbas sai ibn Abbas ya ce to mi ake nufi da yini shekara wato yini miqdaruhu alfa sana فقال الرجل sai wannan mutumin yace mai ibnu abbas inna ma sa'altuka li tuhaddithani ni na tambaye ka don ka bani amsa faqala ibnu abbas huma yawmani dhakarahum allah fi kitabihi kwanaki ne biyu Allah ya faɗi su cikin littafinsa Allahu a'lamu bihima Allah shine ya san abin da yake nufi da su yini daidai guda biyu ko ne Allah ya faɗi shi an gane ko fa kariha an yaqula fi kitabillahi ma la ya'lam sai ya kyabace ya faɗi abin da ya sani cikin littafin Allah ba matsala ko kuma ya fahimci cewa mutumin ba kyakkyawan niyya ce gare shi ba shikenan sai bai ba shi amsa ba ina fata an fince to mai tahqiq wannan littafi ya kawo shi yace kuma akhrajahu ibnu jarir ibnu jarir ya ya fitar da shi an gane ko ya kawo hanyoyin da zisto ya ce wa akhrajahu ibnu abi hatim wannan kuma ibnu abi hatim ya ruwaito shi da akhraja abdur razzaq fi tafsirihi wa fil amali an ibnu jurayj gashi nan dai littafan da sun ka fitar da wannan yace kuma adiba cikin tafsir na wato littafin al-itqan fi ulum al-qur'an to kaga kenan aba ubaida da an ka duba cikin littafin shi ba ci an ka gani ba cikin abu ubaid an ka gani kaga tana yi wa malam shi ya kuskure wajen rubutu ya ƙara ta'un bai sani ba ko kuma sun rubuta littafin suka yi mantuwa suka manta ba su sani ba ko suka rubuta da abin da ya kama da haka kaga daɗin ta haƙiƙin littafi da kuma gane wato abin da ake nufi to walil jam'i bainahuma wajhani amsa kansu guda biyu yana yiwa ibnu abbas zaka ce kowa sanin alqur'ani ba shike nuna dan kafi kowa sanin tarjuma alqur'ani tafsirin sa ba kowace mas'ala ka santa sannan yana yiwa ilmin ka kullun karuwa yake yi a wannan lokaci tana yiwa bai tantance ba daga baya kuma Allah ba shi iko ya tantance malam yace to walil jam'i bainahuma dan saboda hada waɗannan ayoyi wa jihani akwai amsa guda biyu al-awwal na farko huwa ma akhrajahu ibnu abi hatim shine abinda ibnu abi hatim ya fitar min tariqi simakin an ikrima ta hanyar simaka daga ikrima an ibn abbas daga ibn abbas min anna yawmal alfi wato yini wanda an ka kira yau shekara dubu fi suratul hajji a cikin suratul hajji huwa ahadul ayyami sitta ɗaya ne daga cikin kwanaki guda shidda allati khalaqa Allahu fiha samawati wal ard waɗanda Allah ya halicci sammai da ƙasai cikin su wa yawma alfin fi suratul sajada shi ko yawma alfin da an ka kira wanda yake gurgurdon shekara dubu huwa miqdaru sayril amri shine gwargwadon tafiya al'amari sairul amri wa urujihi tafiya al'amari da kuma wato daukaka shi ilaihi ta'ala zuwa ga Allah wa yawmal 50 alf sana shi ko ranar da an ka kaddarta da yini shekara dubu wato 50 ya huwa yawmul qiyama shi da tasha alqiyama to ita kiyama da ke bata da iyaka to amma yinin kamar kafin a kare waɗansu abubuwa da sauransu abubuwa za a kaddara shi ne kaddarawa an ka ce miqdaru gwargwadon shi ba wai kiyama shekara dubu hamsin ba da ta kai ta kare a'a khalidi da fiha abada amma nan kaddara wa wani sashen shi ne ake zance ya kamata mu fahimci wannan da kyau kawai yazo ya ce akwai abin nan kenan sai zamanto da an ka ce cikin suratul hajji wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun yini a wajen Allah wadanda ya halicci daga cikin kwanaki wato kwanaki guda shida da ya halicci sammai da kasai kenan sai zamanto kamar cikin shekara dubu shida ne kenan ko ne yini yana matsayin shekara dubu sannan kuma shi ko yau da an ka ce na cikin suratu sajada fi yawmin kana bi qadaruhu wato alf sanatin mimma ta'udun yini ne wanda al'amari yake tafiya zuwa ga Allah ya dawo zuwa ga Allah to yini wannan gurgurdan shekara dubu ne a wajen Allah tafiya shi da dawo al'amura an gane ko to wannan kuma ita ce amsar da suka bayar shi ko yini da an ce mai tsawon shekara dubu kenan ranar tashin alkiyama domin nan an yi lil kafirina laysa lahu dafi' min Allah dil ma'arij ta'ruju al mala'ikatu wa ruhu ilayhim fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana to kaga shi ko wanga ma ana zancen ta'arujul mala'ikatu to kaga ai wannan uruji ne to kuma wannan shine eh tafiya al'amurra zuwa ga Allah shi ko wanga yini na yawmus sajada yo abin nan yawmul wa yawm alf fi suratu sajada ma'ana abinda ba yake sun yaci ranar da an ka sifanta da shekara dubu ita ce ranar da kamar ɗaya daga cikin ranakun da Allah ya halicci sammai da ƙasai don ya ce wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa bainahuma fi sittati ayyam to shine ake nufi a cikin suratul hajji shine ake nufi a cikin suratul sajada ina fata an fahimci ni sabanin bayanin da mun kai shi ko yaumin da an ka sama shekara dubu hamsin a wagga amsa shine yini wanda wato al'amari yake zuwa ga Allah ya dawo kuma shine ran tashin alkiyama kenan wani yanki na kiyama kamar yin kiyama abubuwan da za a kaddara mishi a abubuwan da za su faruwa a wannan lokacin kafin a zancin shiga aljanna da shiga wuta za a ɗauke shi kusan wato shekara wato dubu hamsin wannan shine alwajhu thani amsa ta biyu annal murad bi jami'iha yawm alqiyama wannan su malamai suka ce da wancan yini da an ka kaddara shekara shekara dubu da wanda an ka kaddara shekara dubu hamsin kenan wanda an ka kaddara shekara dubu na cikin suratul sajada da cikin suratul haji hajji da kuma wanda an kaddara shekara dubu wato hamsin an gane ko gwargwadon shekara dubu hamsin sun kace duk kiyama ce annal murad bi jami'a hayyumar kiyama wa annal ikhtilaf sai dai sabani bi ikhtibari halil mu'mini wal kafir an hankalta ma sabanin kafiri da mu'mini wa yadullu li hadha abin da yake nuna wannan qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa dhalika yawma idhin yawmun asir wannan yini na kiyama yawmun asir yini ne mai tsanani alal kafiri na gairu yasir amma ga kafiri ba mai sauki ba ne an gane ko kuma asir abu ne wanda ke mai tsanani kuma ana shafe wannan ya'on a larabce ya ƙulul kafiru na hada yawmun asir an gane ko marukus ya asir kaga an shafe ta a cikin ƙira'a kuma a larabce kuma ana iya shafe ta sai dai asir a cikin suratul qamar ne nan kuma asir a cikin suratu wato al-muddathir ne aya ta tara zuwa ta goma an gane ko fa zalika yawma idhin yawmun asir aya ta tara malin ya ce zakara hazainil wajhaini wanda ya ambaci waɗannan amsoshi guda biyu sahibul itqan mai littafin al itqan fi ulumil qur'an imam suyuti wal ilmu inda Allah ta'ala ilimi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala to kaga ka an ka bambanta su domin idan lokacin ka kana cikin wadata kana cikin lafiya sai ga lokaci na gudu idan kana cikin tsanani sai kaga lokaci baya gudu idan kana jiran wani abu sai kaga lokaci ya yin gudu amma idan baka jiran komai sai kaga lokacin ka yana tafiya har ma lokaci ya wuce baka sani ba shi yasa idan kana ɗauki littafi kana karatu sai ga lokacin ma har ya tafi ka amfana da shi amma idan kana nan zaune kana ta sai shedan ya ta wasa da kai baka zikiri baka karatu alqur'ani kana ta tunanin abubuwa da duniya sai ka ji duniya ta maka nauyi amma da ka ɗauki alqur'ani ka fara karatu sai kai awa ɗaya ma baka san ma wato abin da ake cikin duniya ba wanda ya kamata mu samu irin wannan ko da yaushe kaga kwakwalwarka za ta tafiya a cikin abubuwan da ba sa amfani sai kai kokari kaga ka tuna da wani abu wanda zai amfane ka don saboda ka amfani kanka wato ka amfani wato al'ummarka to yan uwa musulmi ga dukkan alamu lokaci wato ya fara matsowa amma ga wata wato mas'ala nan takaitatta malam yace fa in qila idan aka ce a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid a mas'ala ta 721 fa in qila idan an ka ce al maghfira inna ma takunu liman ya'malu sayyi'at in an ka ce za a gafarta ga wanda ya aikata mummuna la liman ya'malu salihat ba wanda ya aikata aiki na gari ba wal hasanatu la liman ya'malu salihati wal hasanat mutumin da yake aikata aiki na gari na aiki mai kyau da kuma ayyuka kyakkyawan ayyuka ba a cewa za a gafarta mishi fa kaifa qala ta'ala ya akai Allah ya ce wallazina amanu wa amilus salihat an gane ko lahum maghfiratun nan sun kawo suratul fatir amma ayat ta cikin suratul hajji ita suratul hajji ne aya ta 50 falladina ne da fa'un ne ba da wawun ba falladina amanu wa amilus salihati lahum maghfira waɗanda suka yi imani suka aikata aiki nagari suna da gafara a wajen Allah malam yace kulna zamu ce al muradu bil amal salih abinda ake nufi da aiki nagari huna anan al ikhlasu fil iman shine yin ikhlasi tsarkake niyya a cikin aiki an kalal kalbiyu kalbi ya ce kullu mawdi'in dukkan wuri ja a fil qur'ani da ya zo a cikin alqur'ani والذين آمنوا وعملوا الصالحات نا أتكن سورة البقرة آية 82 والذين آمنوا فالمراد به الإخلاص أبن أكن في دشي إخلاصي في الإيمان أتكن إيماني دومين تكن إيماني ما إن بكي إخلاصي بكرة نمس إن كافري دومين بكي كلمة شهادة تقريبا فيصير المعنى سيد منتو أبن أكن في فالذين آمنوا waɗanda sun kai imani an ikhlasin imanin nan wanda ya fito ne daga ikhlasi tsarkakakken niyya da gaske ne sun yarda tughfar lahum sayyi'atuhum za a gafarta musu munanan ayyukansu ina fata an fahimce ni amma ba wanda yace yayi imani da bakinsa ba amma bai yi imani ba ko ya zama to a wanda sun kai imani suka aikata aiki na gari Allah zai gafarta musu kowaye kai kai ka danka ce baka da zunubi Allah zai gafarta maka in ka ba irori ne in ka mutu in ka ga Allah ya ga dama ya gafarta maka kafin shiga wuta in ya ga dama ya saka ka wuta ya fitar da kai amma dai dole dai ba wanda ya ce shi baya ma Allah kuskure dan haka ko da an ce waɗanda sun kai imani suka aikata aiki na gari suna da gafara ai in Allah bai gafarta maka zunubanka ba bai tu bai baka iko ka tuba ba ba za ka cin nasara ba falladina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم سيمون يهترى وانا آية تزوباينتا والذين سعوا في آياتنا معاجزين أنغاني كوكما أكوي معجزين تو إذا موكا دوبا wato akwai kira'o'i daban-daban karkashin wannan abu guje shine cewa wato eh kira'a ta eh mu'ajjizina in mun ka duba wato ibn kathir da abu amr ibn al'ala sun karanta mu'ajjizina daga ajjaza yu'ajjizu ta'jizan gajiyarwa mu'ajizina kuma daga ajaza yu'ajizu to malaman da suke yin tawjihil qira'at wadansu suka tafi cewa in an ce mu'ajjizina ma'anar shi musabbitina nasu anil islam wanda sun ka kanje mutane kenan ajjazahu sun kanje mutane kamar sun gajiyar da su ne ina fata an fahimci ni amma an ka ce mu'ajizina wadansu malamai suka ce to na abin da yake nufi wato musabiqina waɗanda suke kanje mutane bangare ko walladine sa'una fi atina mu'ajizina suna gaugawa suna kokarin su kanje mutane kenan suna da ganganto wajen hana mutane ko kuma wato mu'ajizina suna ganin za su iya gajiyar da Allah domin suna fito na fito ne da Allah an gane ko kenan suna kokarin gajiyar da Allah a cikin wato zaton su an gane ko ko kuma mu'ajizina suna ganin za su iya tsire ma azabar Allah subhanahu wataala ulaika ashabul jahim waɗannan suna da wato azaba to wannan shi ne abinda wato malam ya kawo sai mas'ala ta karshe da ya kamata in fada shine wannan ayar wallazina sa'au fi ayatina anan cikin suratul hajji zaka ga sa'au akwai alif amma a cikin suratul saba wallazina sa'au sai ba a kawo alif ba to sai waɗansu malamai suka ce to nan sa'au na ana nufin waɗanda suke gaugawa da yake gaugawa ce wato wadda ana ganinta kamar gaugawa zuwa ne zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma su imani don su kange su sai aka sa alif walladina sa'au da ya zamanto gaugawa ce wadda ba a ganinta ma'ana kokarin da suke yi na magana da waɗansu abubuwa da ba a gani wadda ba a gani sai aka shafe alif to wannan an gina wannan mas'ala akan bina'un ala ta'lilu kitabatil qur'anil karim shin yadda an ka rubuta qur'ani akwai illa da tassa aka shafe wani abu ko aka rubuta ana gan tattaunawa kan wannan wadansu malamai sun tafi cewa kawai yadda suka rubuta safai suka rubuta qur'ani sun rubuta ne akan tsarin da suka iya rubutawa kawai ba zancen wata hikima ko wani abu wadansu kuma suka tafi cewa a'a akwai hikima da tassa wani wuri aka shafe to wadanda suka tafi akan wannan su ne sun ka ce sa'au nan cikin suratul hajj akwai alif saboda ana ganin su ne lokacin da su tafiya su hana musulmi sa'au kuma can cikin suratul saba saboda ba a gani kamar irin magana ce ko faɗar magana ko ƙoƙarin suka ko wani abu ya zama to karewa ce wanda ba a gani shi yasa can ba a kawo alif ba kadiba cikin littafin wato littafi mai muhimmanci game da kitaba ta alqur'ani akwai samiru talibin wanda littafi ne mujalladi biyu da wani malami idan kan neme shi wato za ka samu fa'idodi kwarai da gaske ya tattauna akan rubutun alkur'ani tun daga bakar hannasi da kuma dalilai sannan kuma akwai littafin da ya tattauna akan shan ana ta'alili ko ba a ta'alili ɗaya daga cikinsu littafin التحرير في علوم القرآن نأستاذ الدكتور مساعد الطيار يا تتونا أكن wannan kuma ya kawo maganganun malamai ɗalibin ilimi zai iya komawa a can ya gano wannan mas'ala yan uwa musulmi nan ya kamata mu dakanta saboda lokacin mu ya karato insha Allah ta'ala sai darasin mu na gaba idan Allah ya ba mu iko ya kaddara akwai rayuwa abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته